بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام
يومنا شهر منه من شهر جوات الربيع الثاني جرى النبي صلى الله عليه وسلم دولا لدري هدولا أربعين شدة النداس إلى شابكوي وتبوما شكرة ربوبي للشرنو ci gaba da yin karatu a cikin littafin jalal al-afham bi fadli salati was salam ala muhammad khair al-anam alayhi salatu was salam wannan shine karatu mu na biyu a inda yake ba mu shiga cikin littafin ba saboda karancin littafin ya dan yi wahala ya yi wahala samu har yanzu ma dai sai da ya hakuri babu shi abin da yasa kuma sun wasu littattafan sun ce an bar sai littafi shi yasa dan koma ga na'ura yasa suka bar kawo ba in sun kawo ma sai a bar su da shi ba sai to wani ana so da yawa ya za su sawo shi da yawa haka guda ɗari ko ɗari da wani abu. matsalar da aka samu kenan amma an samu ba dijar ba ƙasan masana amma an ce siran da wata siran da wata ne za su zama gaba ɗaya kano ɗin da ake sanar da jami ga so kurbi babu shi amma misra dama ƙasar karatu ce akwai su dama da littafin da kake so ko kwara nawa kake so in ma babu shi a buga ma can ake buga su sai a buga maka shi in ma babu amma dai an ta an ce ma mai wanda za su wani da daban in yana yiwa a auno su cikin wannan satin ya auno su in dai awon ba zai kere da yawa ba zai dauki kuɗi da yawa ba to ya auno su kawai ta hura su yayi ba sai nan da wata ai ba insha Allah karatu na gaban Allah da za a same su insha Allah ba sai nan da wata nan da wata kamar tsohon magana ce sabon magana kuma shi ne Allah yadda nan da ranar litinin mai zuwa Allah yadda za a same su insha Allah Allah ya samu dace muna ci gaba da fararo a ƙara haƙuri tun da dai mutane ba da tattafan gare su ba muna ci gaba da fararo sunayen da tattafan da malam ya buga ko waɗanda ya rubuta da hannunsa na ne muka tsaya ga wanda yake biya ta akwai mai irin wannan littafin talatin da uku yauwa na san na kai arba'in da wani abu yauwa arruf na tsaya ko arruf wa nafs littafi na arba'in da takwas shine arruf wa nafs littafin da yake bayanin rai bambanci tsakanin rai da rai tsakanin abu da kuma annafsu littafi na 49 zadul musafirina ila manazil su'ada fi hadi khatamin nabiyyin sallallahu alaihi wasallam kuma na littafi yana bayanin wato rayuwar duniya gaba daya balaguro ne zuwa lahira to wannan balaguran wanda ya shafi zuwa gidan aljanna ne kadai littafi na hamsin zadul ma'adi fi yadi khairul ibad wannan mun karanta takaitaccen shi shine wanda muka ce marubucin littafin ya rubuta shi a cikin tafiya a cikin balaguro daga wato siriya zuwa makka ya rubuta shi bisa hanya kuma ya taho da littattafai guda shidda manya-manya in wani lokaci cikin karatun littafin kana yi zaka yana cewa saboda karancin ba da littafai kusa da ni to amma ni ga dan abin da ya samu kuma kaga littafi Allah ya sa mai albarka kusan ɗakin kowane malami sai ka same shi to mun karanta takaitaccen shi wanda Muhammad da Abdul Wahab ya takaice shi ya mera shi kamar haka amma asalin shi ya kai guda goma waɗannan ita kai su dai shi ya mero shi karami saboda a samu sauƙin karatu littafi na hamsin da ɗaya a sunnatu wal bid'a bayanin sunna da bayanin bid'a littafi na hamsin da biyu sharhu asma'il kitabil aziz sharhin sunayen littafin Allah subhanahu wataala sunayen da ke ga littafin Allah gwargwada abin da malamai suka faɗa sharhin su bayanin waɗannan sunayen na alƙur'ani mai girma na hamsin da uku sharhul asma'il husna sharhin sunayen Allah mafiya kyau sunayen Allah waɗanda suka zo a cikin Qur'ani da waɗanda suka zo a cikin sunnan ma'aiki alayhi salatu wassalam malaye bayanin ma'anan kowane suna daga cikin sunayen Allah na hamsin da hudu shifa'ul alim fi masail al-qada'i wal qadar wal hikmati wat ta'lim wato littafi ne da yake bayanin warkewar marar lafiya a cikin matsalolin hukuncin Allah da kaddaran Allah a kuma cikin bayanin hikima Allah da kuma bayanin mafarin abin da yasa Allah subhanahu wataala yake jarraba bayi da dadi ko da wahala ima littafi ne ya kai ɗaya da rabin wannan littafin babba ne littafi ne kawai malam yana magana ne akan matsaloli guda biyu hukuncin Allah da kaddaran Allah a ciki littafi na hamsin da biyar shine as-sabru was-sakan hakuri da kuma natsuwa لتابنا مسلم شدة الصراط المستقيم في أحكام آل الجحيم wato miƙaƙƙiya hanya a cikin bayanin ma'abuta ya wuta jahannama cikin hukuncinsu kun san ɗan wuta kala-kala ne akwai ‘yan wutan mumina akwai ‘yan wuta kafirai sannan ma malam ya kawo bayanan wato ƙungiyoyin musulmi ra'ayinsu game da fahimtarsu game da wato hukuncin dan wuta da an ce mutum dan wuta ba lalle ne kafiri ba musulmi wala ya ce mai dan wuta saboda yana aiki na yan wuta din littafi na hamsin da bakwai sawaiqul munzala ala jamiyyati wal mu'attila wato tsawar waki wata nuska ana cewa as-sawaiqul mursala tsawar waki da aka sake su aka tura su akan jami'awa da mu'attila shi kuma wannan yana mai da martani na kan waɗannan ƙungiyoyi guda biyu jami'a da muwaƙila jami'a waɗanda ba su yarda da cewa Allah subhanahu wata'ala yana da sunaye ba da kuma muwaƙila waɗanda suke kore ma Allah subhanahu wata'ala sifobi na cewa Allah rahman ne bila rahma rahimun bila rahma hakimun bila hikima alimun bila ilmin basirun bila basari haka dai littafi na hamsin da takwas shine al-ta'un lisan da yake bayana al-ta'un wato alloba ciwo da zai zuwa ya gama kowa da kowa a yi ta ɗauka a yi ta goga mai juna ana ta mutuwa littafi na hamsin da tara shine tsibbul kulu maganin zukata abin da ke sa zukata su samu lafiya shine zancen Allah da zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama littafi na sittin daidai shi ne a tsibbin nabawi littafin tsibbin nabawi ma'ana likitancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yadda manzan Allah ya zanke magani sakamakon yana haɗuwa da cututtuka to duk sahabbai sun kiyaye manzan Allah ya rashin lafiya kaza to ga yadda ya magani ya warke da sahabi kaza ya rashin lafiya kaza ga yadda manzan Allah ya ce a mashi shine aka tattaro aka yi littafin da ya fi wannan girma da aka yi bayani na ainihin abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magani da su littafi na 61 tariqul hijratayn wa babu sa'adatayn shi ma na littafi akwai shuraren saidawa a inda ake sirrin da tafai littafi na 63 a 62 shine tariqul basair ila sadiqati sarair fi nabmil kaba'ir duk wannan littafi yana bayanin hukunce-hukuncen gumaguman laifuffuka manya-manyan laifuffuka wanda ke ce ma alkaba'ir littafi na 63 shi da ƙurƙul hukmiya fi siyasati shari'a hanyoyi da za a yi hukunci a cikin siyasa ta shari'a duk waɗannan wannan littafi zai koyar da kai yadda kamar yadda can ma mun faɗi wani irin shi wannan littafi zai koyar da kai hanyoyin da za ka bi a wurin yin hukunci mun gane ko a siyasa ta shari'a mulki na shari'a mulki na addinin musulunci littafi na 64 talaqul ha'il hukuncin sakin macen da take jinin al'ada littafi na 65 shine uddatu sabirin wa zakhiratu shakirina tanadin da Allah ya ma masu haƙuri da kuma ajiyar da Allah ya ma masu godiya wannan littafin shi kuma malam yana kokarin hada tsakanin da mai haƙuri da mai godiya wa da yabi a wurin Allah shi ma littafin ya kai bin wanga kawai wannan magana ce ake yi tsakanin mai haƙuri da mai godiya dauki gaba da falalar kowanne da bayanin yadda Allah ya ce a yi haƙuri kuma ya ce a yi godiya da bayanin yadda manzo Allah ya ce a yi haƙuri kuma a yi godiya shi ma littafi ne babba littafi na 66 shine iqdu muhkami ko aqdu muhkami al-ahya bayna al-kalim at-tayyib wal amal as-salih armafu ila rabbi as-sama kuma wannan littafi yana magana ne akan kalmomi masu kyau da kuma ayyuka waɗanda suke na kwarai ma'ana sharhin faɗin Allah ne ilayhi yas'alu al-kalim at-tayyib wal amal as-salih yarfa'u wannan daidai wannan wurin ne waɗannan kalmomin guda biyu su ne malamin littafi gare su ya kai girman wannan littafi na 68 shine al-fatawa na 67 littafi na 68 al-fathul qudsi wato guni na Allah subhanahu wata'ala Allah mai sarki littafi na 69 shine al-fathul makki guni na garin makka littafi na 70 shine al-futuhatul qudusiyya buɗe-buɗe na sarkin Allah subhanahu wata'ala littafi na saba'in da ɗaya alfarku bayin alkullaci wal mahabba wa munazaratul khalilil qawi wannan littafi yana magana ne shi kuma akan bambancin da ke akwai tsakanin bada'antaka da soyayya alkhulla wal mahabba shin da alkhalilu da alhabibu wanda ya bi wasu suna ganin habibu ya bi shi yasa da yawa daga cikin malamai za ka yi suna ce manzo Allah khalilullahi sai dai ce mai habibullahi saboda a wurin su habibu ya yi khalilu shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi raba gardama sai ya ce Allah ya rike ni khalili kamar yadda ya rike Ibrahima khalili kaga ya nuna mi kenan khalili yana gaba ga mi habibu to malam yayin littafi akan wannan shi ma babban littafi da kuma bayanin tattaunawar da annabi Ibrahim ya yi ga mutanen shi, wanda Allah ya kawo cikin Ƙur'ani daban-daban. Wai ƙara Ibrahim da abihi a zara a tattaki da wasu naman aliha, inni a waka wa kauma kafe balalin bi, ka zalika nuri Ibrahim a malakutar samawati wal ardi, wal yakuna min al muqini na falamma janna alaihi lailu ra'a kamka man qala hadha rabbi falamma fala qala la uhibbu al-afiyah فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون هكذا دون أن تتبنا وتدك الله يقاوم سكن القرآن ثم الانبياء بيان أنت تتبنا تأشكي للتاب الناشي للتاب نسب النبي شين الفروسية الفروسية شين الشجاع جارمتك yadda za mu faɗa ma jarumtaka a cikin addini menene jarumtaka abubuwan da suke jarumtaka ka zama jari su ne malam ya faɗa a cikin littafin littafi na saba'in da uku shine alfurusiyatu shar'iyya jarumtaka ta shari'a ta sa akwai jarumtaka ta rayuwarka ta duniya to akwai kuma jarumtaka ta shari'a da za ka zama jari in dai kai jarumi ne mai kokari ne to za ka yi kokarin har da Qur'ani har da hadisin manzo Allah ya da addinin musulunci hakuri ka koyar da addinin musulunci amma in kana jarumi kuma duk karinka baka da karin karatu kaga rago ne kai na 74 fadlul ilmi wa alihi bayanin falalan ilimi da kuma masu ilimi littafi na 75 فوائد في الكلام على حديث الغمامة وحديث الغزالة والضب وغيره wannan kuma littafi yana bayanin fa'idodin da suke cikin hadisin gamama hadisin da ya zo da bayanin girgije da hadisin da ya zo da bayanin barewa da kuma hadisin da ya zo da bayanin mi yawwa ya zo da bayanin damu damu dai wannan halitta ta damu faru wa gari da wani shi adi a littafi na 76 alfawaid akwai littafi da ake cima alfawaid shi ma littafi ne da duk fa'idodi ne wasu abubuwa ne da suke zuwa cikin tunanin malami maimakon ya bar su soce sai ya rubuta zai ya tuno su sai ya rubuta zai ya tuno sai ya rubuta har suka taru suka zama littafi su fa'idodi ne kawai abubuwan da ya ya gano ba tare da ya yi wani littafi ba tunani ne in ya dace da addini sai mutum ya rubuta don kai ya wuce shi ma kamar wannan yake ya kai girin wannan ya kawai takarda ɗari da hamsin ko kwana malami ya zo wurin kwana ya tuna wani abu sai ya kunna wuta sai ya ɗauko tawada da alƙalami sai ya rubuta dan ka abin yanzu ya tashi yana yawai je tunanin menene ba ya zo mashi ya mace to sai ya rubuta abin shi kuma sai ya koma kuma kana farkawa sai ka sai wata fa'ida ta zo maka ita ma ba ka bari ta wuce ibn al-jawzi shi ma yana da littafi shi sanya mai masuna sayyid al-khatir warautar tunani shi da abin da ya tuno ne sai ya rubuta shi ma littafin ya kai kamar wannan ibn al-jawzi shi kuma yana gaban ibn al-jawziya da nisa wajen shekara 200 tsakaninsu littafi na saba'in da bakwai shi ne ƙurratu uyunil muhibbin wa raudatu ƙulubil arifina sanyin idanun masoya da kuma dausayin zukatan masana Allah sanyin idanun masoya me ke sa idanun masoya su yi sanyi sa'annan ko me ke sa zukatan masana Allah subhanahu wata'ala ya zamanto kamar dausayi kamar gona kamar fadama mai sanyi to sai ka shiga za ka gane wace irin soyayya ake magana littafi na saba'in da takwas shine alkafiyatu shafiyatu finna littafi ne na waƙe amma nan babu shi yana can har yanzu rubutu ke gare da hannu rubutun da malamin yi littafi ne na nahau waƙe ne na nahau waƙa dubu ce da wani abu ce nahau ne kawai littafi na saba'in da tara shine alkafiyatu shafiyatu fil intisari lil firqati najiya littafi ne shi ma waka ce waka wajen dubu biyu da wani abu ce bayani ne a kira ahlus sunna wal jama'a da raddi akan yan bid'a wake ne kawai ya kai girma wannan littafi wake ne kawai babu ko mai cikin waka ce tun daga farko waka shi muna ganewa ko to akwai wannan littafin wanda ake ce ma nuniya ta ibn al-qayyim ana ce mai nuniya littafi na a 80 daidai al-kaba'ir littafin al-kaba'ir littafi ne da yake bayanin kaba'ir zunub littafi na 80 da kashful ghifa an hukmi sama'il ghina shi kuma wannan wani ƙari ne ne can ma mun yi magana irin shi shi ma littafi ne da yake magana game da hukuncin sauraren kaɗe-kaɗe kaɗe-kaɗe hada ma wake-waken domin waka ta baki hukuncin ta ɗaya da magana in ta yi kyau ta yi kyau in ta bace ka san da baki ma akwai maganar da bai kamata kai ba haramun ce bai kamata ka zagi mutane ba bai kamata kai gulman mutane ba bai kamata kai annabi manci ba bai kamata ka ci mutuncin mutane ba to ita ma waka akwai mai kyau wanda za ka yi da baki akwai kuma wanda za ka yi zambo ka zagi mutane shi ma zama to haramun ke to yana da wannan littafin littafi na tamanin da biyu alkalimu tayyib wal amal salih yana da wannan littafin shi ma waɗannan kalmomin can akwai wani kuma ga wani irin shi littafi na tamanin da uku allamha fi raddi ala ibn talha wannan littafi ne shi kuma da yi shi domin ya yi mai da martani akan wani da ake ce ma dan talha wani malami ne littafi na 84 madarijus salikina baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan littafin waɗannan kalmomin guda biyu ne aka yi ma bayani iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in littafin da aka yi shi ya kai hudun wannan ya kai hudu kamar wannan kawai magana ne akan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in matsayin da ke akwai tsakanin waɗannan kalmomin guda biyu kasan ilimi ya kai ilimi littafi na tamanin da biyar almasailu tarabulisiya matsaloli na tarabulus ina ne tarabulus tripoli a cikin libya tsakiyar libya babban birnin matsaloli na garin tarabulus amma tarabulus cikin kasashen laraba tana da yawa ba ta libya ba ce a nan inda yanzu Isra'ila take kai haƙi cikin Lebanon, cikin Lebanon akwai mi, akwai garin da suna Tarabulus, gari ne shi ba babba ba, ko ba sanan ne ba ne. To shi ke kusa da garin su malam marubucin littafi, nan wannan garin shi ne ba wannan na Libi ba. Littafi na tamanin da shidda ma'anil adawati wal huruf ma'anonin abubuwa da kuma haruffa. kayayyaki su ne adawat da kuma ma'anonin haruffa ƙasa haruffan larabci suna da ma'ana ko ma'anoni ke gare su harafin ba yana da ma'ana harafin fa kamar fi min an da dai sauran haruffa da lamu duk da haruffa waɗanda ana iya dangana su su bada wata ma'ana tare da kalma ko fi'ili to su ake ce ma huruful ma'ani ba huruful ijaiya alifun ba'un ta'un sa'un har zuwa la har zuwa ya har zuwa duk ba su da ma'ana kawai haruffa ne amma irin waɗanda za a haɗa su bi an fi min ila ala to kaga waɗannan haruffa ne to suna da ma'ana to su ne malamin littafi littafi na 87 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة مفتاح دار السعادة lissafi da shi kuma ya kai girma wannan biyu haka ya kai biyun wannan mabudin gidan samun arziki shi da gidan aljanna a cikin shi mala ya bayanin farkon halitta aljanna abinda ke cikin aljanna kowa aljanna ita dai wadda in Allah ya sa muka sai lahira Allah ya shigar da mu ita ita ce annabi Adam ya zanna koko wata ce in yayi magana ce littafi na 88 shine al-manarul munif fi sahih wa da'if shi kuma wannan littafin mala ya rubuta shi ne domin me domin ya bada mu hadisai da suka inganta zuwa manzon Allah da waɗanda ba su inganta ba littafi na 89 المورد الصافي والظل الوافي wato ruwa mai daɗi da kuma inuwa mai sanyi ruwa mai daɗi da inuwa mai sanyi sunan littafin kenan shi kuma yana bayani ne akan mai akan aljanna an tsan bayanin aljanna ne ake ciki littafi na wato 91 shine maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana maulidin manzan Allah haihuwar shi maulidi dama shi ne haihuwa ko ba haka ba haihuwa wurin da aka yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haihuwar tashi da bayanin tarihin shi amma shi maulidi wanda ake duk shekara sunan ya biki ba maulidi ba kawai dai majazi ne ake ana takaita magana amma shi sunan ya al-ihtifalu bi maulidin nabi biki da murna da haihuwa annabi yau shi maulidi ana nufin haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam to yana littafi akan haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dama cikin cikin zadul ma'ad yayi bayani gamsashi tun daga haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa karshen rayuwar shi in ka karanta wannan littafin na zadul ma'ad yayi shi ka ka san rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam komi da komi littafi na 91 shine al-mahdi bayani akan mahadi mai dogon zamani littafi na 92 al-muhazzab shine littafin al-muhazzab littafi na 93 shine naqd al-manqul wal mihaq al-munir wal muhaq al-mumayyiz bain al-maqbul wal mardud shi kuma wannan littafi yana magana ne akan maganar da ake karba da wanda ba a karba mana riwayar da ake karba ta hadisi da wanda ba a karba da ake turi ta littafi na 94 shine nikahul muharram auren wato wanda aka haramta auren shi muharram ko nikahul mahram auren wanda aka hana aure shi kamar kauna kamar magajiya kamar diyar kauna kamar diyar magajiya kamar diyarka kamar jikanya ka da sauransu ko jikanyan wanka ko kana ka haka ne littafi na 95 shine nurul mu'mini wa hayatuhu hasken mumini da kuma rayuwar mumini littafi na ƙarshe shine hidayatul hayara fi ajubatil yahudi wan nasara littafi na 96 shine hidayatul hayara shiryar da gigitacce waɗanda suka yi imuwa bi ajubatil yahudi wan nasara a cikin ba da amsar yahudu da nasara shi kuma wannan littafin yana magana ne in kana son ka san asalin nasarananci kiristanci da yahudanci in ka karanta wannan littafin insha Allah kuma duk wata shubha da suke kawo da wata rikita rikita ka karanta ta shi ke insha Allah za ka ga amsoshi gamsassu shi ma ya kai wannan ya kai wannan da ko rabin shakabu bane to waɗannan su ne kaɗan ba duka bane ba littafi tis'in da shidda ɗari ba hudu kaɗan daga cikin littattafan da ya rubuta ba duka bane wafatuhu da soshi tuwafiya malam ya rasu rahimahullah Allah ya masa rama lailatul khamis daren alhamis yaushe kenan dara alhamis yaushe kenan irin ranar jiya da daddare domin ita ce dara alhamis yanzu daren da za ya zuwa na juma'a ne ba na alhamis na alhamis ya wuce talith ashara rajab sha uku ga watan rajab ya rasu waqta azanil isha ana cikin kiran sallar isha Allah ya mai cikawa shekara ta 751 walau min al'umri sittuna sana shekarun shi sittin daidai ko da yarsu domin an yi shekara ta ɗari shida da tasirin da ɗaya ko kuma ya zo yarsu shekara ta ɗari bakwai da hamsin da ɗaya kaga shekara nawa kenan shekara sittin daidai kenan irin shekaru masu albarka kenan waɗannan shekaru irin su ne manzala ya rasu a cikinsu abubakar ma irin su ya rasu umar ma irin su ya rasu usman ma irin duka sabon manzala duk cikin irin su ali duk cikin irin wannan shekaru suka rasu wa qad sulliya alaihi kuma an yi mashi sallah min al-ghadi gobe gobe da safa kenan ba da salati dhuhri bayan sallan azhar bil jami'il umawi a masallaci babba wanda yake cikin babban garin Damas. Babban masallaci masallaci ne ba karami ba kaga sahaba ɗin nan ya kai shiddin ta ko bakwai da girma. Katon masallaci ne, domin tsohon masallaci ya ba shekara dubu da wani abu baya. Kaga ko lokacin shi akwai masallacin yau kuma ibn al-qayyim da rasuwa ne shekara 700 da wani abu ko ko shi ya ga masallacin ko da ya bude da shi ma ya ga masallacin katon masallaci ga masallacin tsakiya shi masallacin wani irin tsari ya kama shi kamar ne da kasan kaba haka yake kewaye yake haka amma tsakiya hili ne to hilin tsakiyar shi ma ya yi sahaba girma tsakiyar shi ma wani hili ne kawai in ana so sai a hito waje kawai a baro ciki a yi karatu ko a baro ciki a zuwa a yi sallah waje mana su sai a hito waje saboda a sako da wuta aka dauke dai akwai sarari tsakiyar masallacin haka masallacin kamar shi ne nan gebe nan nan babu masallaci buɗe yake sama sannan dai kaga gehen kaba ya kaba kewaye take haka da masallaci tsakiya kuma ya ba da yake ba ko kaba ce kawai za ka gani to haka yake jami'ar umaru tsohon masallaci ne to ana aka mai sallah bayan sallah a zuwa thumma bi jami'i jarrah sannan aka ɗauke shi ko kuma aka yi mai sallah salatul ghaib a masallacin Abu Ubaida ibn jarrah can ma aka kare mai sallah wa dufina bi dimashqa aka binne shi a garin dimashqa bi maqbaratil babi saghir a makabartar da ake ce ma albabi saghir sunan ta kenan makabarta ce inda walidatihi rahimahumullahu ta'ala a wurin da aka binne mahaifiyar shi shi ma na aka zo aka binne shi Allah ya ji kansu gaba daya Allah ya ji kan mamata gaba daya Allah ya sa sun huta to shi kenan mun ji kaɗan daga cikin tarihin wannan bawan Allah da kuma irin gudunmuwa da kokarin da ya ci addinin musulunci to yanzu za mu shiga cikin littafin bismillahir rahmanir rahim da suna Allah subhanahu wata'ala za mu fara karatun wannan littafi mai rama mai jin kai rabbi ya ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya mahalicin mu yassir wannan magana mai littafin ce wanda yake sai ya diba wanda yake da shi cikin waya ma ya diba rabbi ya mahalicin mu Allah yassir ka sauƙaƙa wa a'in kuma ka taimake mu wa sallallahu kuma Allah subhanahu wata'ala din tsira ala muhammadin akan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi da iyalan shi wasallam kuma Allah ya amintar da su. Ƙala shaiku babban malami ya ce al'imamu shugaba, al'alimu babban masani al'allamatu mai yawan sani, Shamsuddini, wanda ake ce ma Shamsuddini, Abu Abdullahi, baban Abdullahi, Muhammadu, sunayya Muhammadu, Ibnu Abubakar, ɗan Abubakar, Ibnu Ayyuba, ɗan Ayyuba, Az-Zura'i, ابن قيم الحنبلي امام الجوزيه ابن قيم الحنبلي معناه مذهب الحنابلة sannan kuma shi ne shugaban wato makarantar jauziya sunan makaranta ce rahimahullah Allah ya masa rahama ga abin da ya faɗa ya ce hada kitabun sammaituhu wannan littafi ne da na sanya mashi suna jala'ul afham في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام جلاء الأباب شين ياي فهمتا بودي فهمتا بيّن فهمتا أتكم بيان فللين صلاة لسلم كما زن الله صلى الله عليه وسلم في أيام هرتا كما نيا وانا للتابع موضوع شبه لا ديني زائي بياني يا كيّم من ذا الله صلاة دي يوان تكررنا فكتي قيّم sai in aka je aka dawo magana dai ne za a kan salati ga manzon Allah sallallahu kenan ba za mu koyi komai ciki ba sai wannan Allah ya samu dace wa huwa khamsatu abwab kuma shi littafin malam yace babi biyar ne a cikin shi wa huwa kitabun fardun kuma yace littafi ne makadaici fi ma'ana wa cikin ma'anar shi Ma'ana a cikin littattafan da aka rubuta game da salati da annabi sallallahu alaihi wasallam shi makareci ne kuma haka ne sai dai ka samu malamai cikin littattafan suna bayani mai yawa cikin salati da annabi amma ba su ware littafi ba kamar yadda malam ya bari ya fara ya ware kamar shi ne littafin farko da aka fara warewa domin a yi bayani akan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan shi kuma malamai sun yi tagi imamu sakawi yana da yana da littafin wato shi ma salati ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya kusa kai wannan Allah ya samu dace lam yusbaq yace ba a gabace shi ba ma'ana ba a gabace littafin ba ila mithlihi ya zuwa irin shi ba fi kathrati fawaidihi a cikin yawan fa'idodin shi wurin yawan fa'idodin shi to ba tsere mashi ba wa ghazaratiha da kuma ɗumbinta, ɗumbin yawanta, da kasara da kasara duk ma'anin su guda, ko gazara. Malam ya ce, bayyana fihi, a cikin shi mun bayyana, alhadis alwari da ko, hadisai waɗanda suka zo fi salati wa salami a cikin bayani akan tsira da aminci alaihi sallallahu alaihi wasallama a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana cikin wannan littafi mun yi bayanin hadisai da suka zo a cikin yin bayanin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa sahihaha kuma mun ambaci hadisai ingantattu waɗanda suka inganta a cikin hadisai da mun gaye su min hasaniha daga ainihi masu kyawunsu mana daga cikin hadisai mun faɗi masu kyawu ko mun faɗi ingantattu kun gane ko akwai hadisi ingantacce akwai hadisi mai kyawu wannan istilahi ne ka'ida ce ta malaman hadisi kamar hadisi ya cika sharuɗa gaba ɗaya sai a ce mai sahihi in kuma bai ida cika sharuɗa ba sai a ce mai mi hasan inda bai cika ba wuri guda ɗaya ne a wurin ƙwarin harda yawa da mahaddaci ya samu rashin ƙwarin harda to sai hadisin shi ya sauka daga ingantacce ya koma mai kyawu amma in wurin kirki ne da mutunci da tsoron Allah aka samu matsala to hadisi yana ya zamantowa ba'ifi kuma ba'ifi kashi-kashi da yawa ne yana yin zama na ƙarya yana yin zuwa wani suna daban amma da aka samu matsala wurin harda duk sharatta duka ya cika su amma wurin harda aka samu matsala to sai a ce mai hadisi shi ne kyau ne wa ma'lulaha kuma mun yi bayanin hadisai waɗanda suke da illa ita kuma illa wani abu ne da malamai suke cewa wato shay'un khafiyun ghamid yaqdahu fil hadith ma anna assalamata kuma anna zahira salamatuhu minha wani abu ne wanda ya koyu ba kowa ke gane shi ba sai malamin hadisi wanda shi ma malamin hadisi sai ya kai ya kawai ke ya gane illa tare da cewa zahiri zaka ganin hadisin ba ya da wannan illa din wani shi malamin hadisi yana biwa sai ce ga illa din to shi ake ce hadisul ma'lul wa bayyana kuma mun bayyana ma fi ma'luliha abinda yake cikin hadisan masu illa min al'ilal mun yi bayanin illolin da ke cikinsu hadisan da suka zo da bayanin falalar salati ga annabi alaihi salatu wassalam in suna da illa to sai mun yi bayanin ga illai bayanin shafiyan kuma muna yin bayani ne mai warkarwa thumma sa'an nan kuma a cikin littafin mun bayyana asrar hadha du'a sirri sirri mai yawa da ke akwai na wannan addu'a ta salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sirrin da ke cikin salatin manzo Allah kuma da yace cikin littafin ya bayyana shi wa sharafahu sannan kuma yayi bayanin darajar da ke ga wannan addu'a din matsayinta bayan sirri kuma akwai matsayi salatin manzo Allah yana da matsayi mutane ne ba su gane ba da sun gane da da yawa daga cikin matsalolin su sun warware mutane ba san daraja ba san irin matsayi da daukaka da ke ga salatin annabi duk ana so din kayi addu'a kai salatin annabi mutane ba su kai mutum kawai daga hannun shi rabbana atina fid dunya hasanah kenan ka ka dare kana ta addu'a Allah ka bani kai ta kawo ba kai salati shi ko ka wata yayi in ka kara addu'o'in ka na Hausa ka fara na Larabci to ka fara ko dai ka fara da shi ko kuma tsakiya an ka karanto rabbanoni da Allahumma Allahumma sai ka kawo Allahumma sallallahu alaihi kuma sai ka ci gaba can karshe wanda da ka kare ka yi haka ko da ka kare ka yi haka ko da ka kare ka saki jikinka to yi zaman to karshe salatin annabi darajar shi kenan duk wanda zai bayani wa mashtamala alaihi da kuma abinda hadisin abinda salatin annabi yake kumshe da shi min al-hikami na hikimomi wal fawaid da kuma fa'idodi ma da yace duk mun yi bayanin su ثم مواطن الصلاة عليه sallallahu alaihi wasallam sa'annan kuma mun gwadi wurare wurare wurare wurare da ake yin salati ga annabi wanda mutane kuma wannan wuraren ba ba su salati daji wa mahallaha da kuma wurare da dai ma'anar su daya wuraren yin salati ga annabi sallallahu a cikin ibada ne ko wajen ibada duk malam ya bayar Tummar kalam sa'an nan mun yi magana fi miqdaril wajibi min cikin abin da yake gwargwadon wajibi daga cikin salatin annabi menene wajibi kai mu manzalar salati kwara nawa ne yake wajibi a cikin rayuwarka da ake bayani wanda yake wajibi haka ne ko bayan wajibi kuma to akwai falala ko akwai masallaci wanda kana so ka kara samun lada amma dai wajibin kwara nawa ne waqtilafa alil ilmi fihi kuma a cikin shi mun yi bayanin sabanin masu ilimi a cikin abin da yake wajibi ga mutum game da salatin annabi mun kawo sabani wa tarjihar raji da kuma rinjayar da abin da yake mai rinjayi cikin magana wato gwargwadon wajibi na salatin annabi wace magana ce mai karfi a ciki wa tazyifal muzayyafi da kuma bata abin da yake batacce ne ma'ana magana mai rauni cikin wanda ba ta da karfi mun yi bayanin ta ita ma mala yace kai bari in gaya ma wa makbarul kitabi labarin littafin fauka usbi ya wuce yadda kake tunani wani da ta kaita malami ce a tsaida maka bayani game da littafin alhamdulillahi rabbil alamin yace amma ba kokari na bane na gode ma Allah da ya mana haka babu sai babun ma ja abin da yazo bis salati ala rasulillah a cikin yin salati ga manzon Allah صلى الله عليه وسلم عن أبي مسعود أنكر بحديث رجع أبو مسعود عقبة شيني عقبة سنشكين ابن عمرو بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه يرضى الله تعالى تبتع قريش قال يتي أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يزورم ونحن alhalimu fi majlisi sa'ad ibn ubada muna wurin zaman sa'ad dan ubada radiyallahu anhu Allah ya kara mashi yarda sa'ad dan ubada yana daga cikin shugabannin ansarawa mutanen madina yana cikin na gaba gaba da suka je suka taro manzo Allah daga makka ya dawo madina suka je suka gayyato suka ce manzo Allah mun musulunta ba mu san ana musguna maka ana cuta ba ka baro maka ka dawo madina duk abin da kake so za mu yi maka duk abin da kake so madina ta kace mun baka ita mu ne shugabannin ta muke da ita tsara ka mun baka ita ya rasulullah yana da majalisi inda yake zama cin da ma can wurin zaman shi ne in ya zo masallaci wurin manzo Allah sallallahu kuma yana koma can ya zanna tare da mutane shi to sai manzo Allah ya kai ziyara wurin wa qala lahu bashir bin sa'ad sai bashir dan sa'ad baban Nu'man wa an Nu'man bin Bashir ko to baban shi sai Bashir dan Sa'ad yace ma manzon Allah radiyallahu anhu Allah ya kara masa da yace manzon Allah amarna Allah Allah ya umarce mu an nusalli alayka mu yi maka salati fa kaifa nusalli alayka to yaya ne za mu yin salati gare ka tunda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya ku da suka yi imani ku yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama salati suka ce Allah ya ce mai to ba mu san ya za maka salati ba qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace qulu ku ce Allahumma ya Allah salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم wannan wani wani salo ne na salati maimakin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima ko to wannan sai aka ce kama sallaita ala ali ibrahima wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ali ibrahima shima maimakin ala ibrahima wa ala ali ibrahima kai tsaye kawai sai aka ce ala ali ibrahima al'alamina innaka hamidun majid wassalamu kama qad alimtum da kuma sallama kamar yadda kuka riya kuka sani ne in kun zo wurina kuna cewa assalamu alayka ya rasulullah ko to sallama haka nan ne kamar yadda kuka sani rawahu al-imamu ahmad bayani dai kan salatul ibrahimiyya kowa ya san fassara shi ba sai an koma ana fassara ba rawahu imam ahmad imam ahmad ya rawaito wannan hadisi wa muslim da imam muslim wa nasai da imam nasai wa tirmidhi da imam tirmidhi wa sahahahu kuma imam tirmidhi ce hadisi ne sahihi malan nan kasa yace rawahu imam malik fil muwatta wancan na sama kenan imam malik ya rubuta shi a cikin muwatta wa shafi'i fi sunan al-mansura wa ahmad wa muslim fi salah باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومسلم بعد التشهد والنسائي وأبو داود والترمذي hadisi ne wanda da yawa daga cikin malamai na hadisi duk sun rawaito shi a cikin littattafan su wa li ahmad ahmad yana da riwaya fi lafzin akhar a cikin wani lafazi na uhu irin shi amma bashir dan sa cewa fa kaifa nusalli alayka yaya ne za mu yin salati a gare ka idan nahnu sallaina fi salatina idan mu muka zo muka yi sallah to a cikin sallar mu salatin da za mu yi maka yaya ne za mu yi shi sai manzo Allah ya ce kulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid cikin sallah ma haka za ka yi haka ma wajen sallah ma haka wannan ne dai sanannen abu ne الكلام على هذا الباب في البصول magana akan wannan babi din na maganar salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam malam yace yana cikin fasali fasali al-fasl al-awwal fasali na farko fi man rawa ahadith as-salati ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an a cikin wanda ya rawaito hadisai na bayanin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbai da suka ruwaito malam ya ce rawaha waɗanda suka ruwaito hadisin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai abu mas'ud al-ansari al-badri abu abu mas'ud al-ansari wanda yanzu makaranta shi wani abi mas'ud to abu mas'ud ya ruwaito shi to dan ki kirgawa maka sahabi nawa ya ruwaito al-badri sananne ne wa kabu ibn ujra da kuma kabu dan ujra shi ma ya rawaito shi abu humayd as-sa'id abu humayd as-sa'id ma ya rawaito shi kuna kirgawa ko abu sa'id al-khudri shi ma ya rawaito shi wa talha ibn ubaydillah shi ma ya rawaito shi Talha dan ubaydillah yana daga cikin suwa yana daga cikin al-asharatul mubashsharuna bil janna wa zaid bin haritha da kuma zaid dan haritha shi ma ya ruwaito to sai dai zaid bin haritha ban san ya aka yi fara ya kawo shi ba domin zaid bin haritha ya riga manzo Allah rasuwa shekara ta tara ya rasu shine wanda Allah ya faɗi sunan cikin Qur'ani فلما قضى زيد منها وطرا وكاغا يا ريا من الله رسوا da shekara guda tana yiwa wani ya rawaito yace zaid yace mai yaji manzo Allah ya faɗa to malam da yace akwai zaid da harisa wa yuqalu kuma na cewa ibnu kharija to kenan zaid ibn kharija ne ba harisa ba wa ali ibn abi talib da kuma ali dan abi talib babban mutum mai girma mai daraja wanda mai san shi shine mai imani makiyin shi kafiri ne munafiki ne haka manzo Allah ya faɗa a zaki son sayyid na ali ka zaki yin cikin ranka kana son shi saboda manzo Allah ya ware shi yace a so shi ka zaki ji cikin ranka kana son aliyu kuma kana son zuri'ar shi saboda zuri'ar shi zuri'ar manzo Allah shi kanan manzo Allah ne kuma ya aure ɗiyan manzo Allah kaga zuri'ar shi gaba ɗaya ta zamanto duk da yake yawo da wasu mata yau da haka sai na ali son shi ibada ne wa abu huraira da kuma abu huraira nawa kenan wa buraida ibn al-husayb da kuma buraida dan husayb wa sal bin salim as-sa'idi da kuma sal dan sa'ad as-sa'idi wa ibn mas'ud da kuma abdullahi dan mas'ud wa fadala ibn ubay da fadala dan ubay wa abu talha al-ansari da abu talha al-ansari wanda ya auri uwa anas dan malik wanda anas dan malik yake ago da aure shi wa anas ibn malik da kuma anas dan malik boye boye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara goma ina manzo Allah boye boye ina hidima cikin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tun da yake shekara goma nan ba taba yi mai fada ba ba ta wace mai ina ka je ba me jinkirtar da kai ina ka tsaya ba taba mu ko a ja kunnan sha ce me yasa kai ba ka yin magana ba taba mu shekara goma kuma lokaci sai a tura shi wani wuri kuma manzo Allah zai wuce shekarun shi da yara suna wasa bai dauka mai tsamje ko bulala sai ya zane shi ba ko ba mai fada ce da zuna wuce gaba aikin ka ne ba cin da ake ba ta mai fada ba ko bayan manzo Allah sai da ya wajen shekara ɗari duniya manzo Allah ya ce Allah ka sa mu dukiyar shi albarka ka sa mu diyar shi albarka ya samu albarka kudi miliyoyi ya samu sa'annan kuma ya samu albarka ɗaya sai da Allah ya ba shi ɗaya wajen ɗari biyu da hannun shi ya ce ya rufe wajen ɗaya ɗari da ishirin waɗanda suka rasu gaban shi duk sun riga shi rasuwa da kana nan da ɗaya goma kana ta kuka wa Umar ibn al-Khattab da Umar dan Khattab shi ma ya rubaito shi babban sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam wa Amir ibn Rabi'a da kuma Amir dan Rabi'a wa Abdurrahman ibn Auf da kuma Abdurrahman dan Auf shi ma na daga cikin al-ashar al-mubashshar wa Ubay bin Ka'ab da kuma Ubay dan Ka'ab babban sahabi makarancin Qur'ani wa Aus ibn Aus da kuma Aus dan Aus ana lissafi ko wal Hasan Hasan majikan annabi ya rawaito والحسين حسين ما يرويت ابن علي بن ابي طالب يا غدا بن سيدنا علي بن من yaddiyan shi kenan duka sun rawaito su ma wannan san su ibada ne kamar yadda san baban su ibada ne in ka ji sunan sa ya kamata ka ji dadi shugabannin matasa aljanna kenan manzo Allah kai manzo Allah yana girmama su kai ba za ka girmama su in ga Allah ba suna ɗan yara yana hudu ba hudu ba juma'a ba sai manzo Allah ya sauko ya ratsa mutane ba ya cewa a kamo mai su sai ya ratsa mutane ya je ya kamo guda daga cikin su ko su duka ya zo ya aje su bisa mambari a ci gaba da hudu ba to kai da miwa kan kai me kake musu shi mai komi da mai komin da Allah ya ba komi da ga abin da yake musu kai me kake musu to kai ba abin da ke naka ba karai tare da su sai dai kaunar su ka so su a cikin ranka ka ji kana son su ka ji dama a ce ka rayu tare da su wa fatima bintu rasulillah da kuma na na fatima yan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma ta rawaito ko Hassan da Husaini wanda ita kare manzan Allah ya bari bayan ya rasu duk yayin shi gaba da sun rasu ita ma wata shidda ta da yan kwanaki Allah mata cikawa manzan Allah yana kwance ba ya lafiya ya ce ta kawo kunnan ta ya gaya mata wata magana ya ta fushi da kuka zala ya ce mata in ga ciwon nan da nake rasuwa zabi ya sa ta kuka wani sai wanda Allah da ya ga tana ta kuka sai ya shawo ta ya ce kawo kunnan ki in ƙara gaya miki wata magana ya ce amma in na rasu ba ki daɗewa ke ba rasuwa ba ki sai ta yi dariya Aisha ta ce na ga manzala yana sirri da ke me gaya miki ta ce a sirri ne ta ce ta gaya ma kowa sai da manzala ya rasu ce ni dai wannan abu ya shiga raina na ke kun yi sirri da da mijina me ya gaya miki ta ce an gaya mana ya cewa rasuwa gari ya ga yana kuka kuma ya ce ba na daɗe wani ma rasuwa gari bayan shi to ita ma ta rawaito wannan wal bara'u ibn azib da ko bara'u dan azib ورويفئ ابن ثابت الأنصاري ده رويفئ أن ثابت الأنصاري